ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيو كان متى takwas ga watan rabi'ul awwal shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar hijiriya wanda ya dace da ashirin da takwas ga watan tara ashirin da uku ya haka ne tabbas ashirin da uku ga watan tara shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya insha Allah za mu ɗora kan karatunmu da muka tsaya na littafin kitabul kaba'ir na imamu az-zahabi Allah masa rahama wanda muke gabatar da shi a wannan masallaci mai albarka muna muna kaba'ira ta arba'in da bakwai kabira ta arba'in da bakwai mun fara ba mu gama ba ina jin za mu tashi a hadisin salasatun hadisin jabir ko annabi sallallahu alaihi wasallam qala salasatun la yaqbalu Allahu lahum salatun wa la turfa lahum ila as-sama'i hasana al-abd al-abiq haka ne na'am na abdullahi bin umar bin abbas to na ƙara gaba kenan ko wanne ne na ibn abbas na'am abdullahi bin amr bin as ok wani abdullahi bin amr to na ji daman shi kabir wannan a wannan fasali ko wannan kabira yana magana ne akan mata masu aure da haɗarin saba wa mijinsu taurin kai da fanɗarewa da ƙin biyayya ga mai gida wannan nasoshi da ake kawo mana ana mana bayanin bambancin wato tsarin rayuwar musulunci ne da kafirci su a rayuwa ta kafirci ita fa mace ba za ta zo ta yi wa namiji hidima da bauta ba rayuwar bature kawai balma yanzu a zamani ya canja kawai ita mace ita ce a sama saboda haka duk wannan hadisan da ake karantawa da wannan nasoshi da ake karantawa su ba su yi imani da su ba kuma da yawa za ka ga matanmu yanzu musulmi suna tasirantuwa da irin waɗannan muggan ra'ayyuka da yake nuna musu haramcin ake haramta musu su yi wa mijinsu hidima su yi masa biyayya a turai a yadda suke yanzu idan ka ɓata matarka rai ka mata ba daidai ba za ta iya buga waya motocin 'yan sanda biyar shida bakwai su zo su kwashe ka kuma in ka tafi sai abin da Allah yi da yawa mun sha mun sha cases da yawa da muke warwarewa mutum ya ɗauki yarinya ya yi aure ya tafi da ita turai ko yana karatu ko yana aiki to ita ce za ta zama mijin shi kuma ya zama matar kuma duk ku tambaye su za su gaya muku da ka duk wanda ya kuskure ya ɗauki yarinya mai taurin kai wadda ba ta ji ko wadda ba ta yadda da hidima da biyayya ga miji ba in ka je can sai dai kai ta kashe mata kuɗi tana kwance ta ɓata masa ta ɓata masa ya yi magana ta ce to me yana takurawa za a kira wani ya ce yayi yayi ta dawo gida su zo ganin gida su ce ba inda za ta ya yanki tikiti ta ƙi zuwa ya yanka kuma bai isa ya taho da ita a dole ba wallahi sai dai ya lallaba kuma in ka kuskura ka sake mace to dama sai dai ka fita daga gidan da kake ciki ka bata da yawan su ma albashin gida biyu ake rabawa wasu kan ma ita ne za ta rinka karban albashin sai dai ta baka abin da ya sauwaka wallahi to kaga ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa'i ba ta yi aiki ba kai abinci sai ta ga dama ta yi kuma an ta fita sai lokacin da ta ga dama ta dawo rayuwa ibahiyya komai halal kawai to mutanen da suke mutunta kare sama da dan adam kaga ai akwai damuwa da haka ina faɗa ina maimaitawa duk wanda yake ƙasashen turai kan yayi gaggawan ɗaukan matarsa ya kai ta can sai ya tabbatar da ba fa matsala yawwa akwai wani kan ma sai dai ya dawo ya baro ta a can kawai ta zama yar ƙasa wallahi malam yace yayi yayi ta ce ita ba za ta dawo ba sai dai ka dawo to ya za a yi ita tana can ta shiga cikin turawa ta narke haka ‘ya'ya duk wanda ‘ya'yansa ya yi ‘ya'ya a can wannan nan faɗa duk suna jina sun sani sun san abin da ke faruwa bambancin rayuwar musulunci damu ta nan da rayuwar da suke a can idan yaron ka ya girma ya kai shekara sha takwas ko sama da haka to baka isa fa ka takura masa ba akwai yaran da da yawa wallahi ubansu bai isa ce su yi sallah ba suna nan sallah wallahi baka isa ba kuma zai iya yin abin da ya ga dama ko ita yawon sa daga jerin wanda ko ya dauki kare ya mai da shi abokin rayuwarsa ko haka ne yara 'yan mata yarinya budurwa musulma ce ta ga kafiri bature ta ce za ta aura wance ce ai mu musulmi ne ta ce it doesn't matter it kaga to ai bature ne bature ya ce ai ta ce ba nawa bane ya ce a'a ai mu musulmi sai dai ki aure musulmi ta ce no kuma haka aka yi wasu kesis din sai an kira mu muyi wa'azi muyi wa'azi muyi wa'azi mu faɗa an gama shikenan akwai wanda sai an ɗauko hoton malami haka an gan shi a youtube in an shiga an yi kilikin ɗin youtube ɗin sai an shiga an ganci to kun ga wannan malamin kun gan shi to yanzu bari mu kira shi zai miki wa'azi zai gaya miki kai ne na youtube ɗin nan eh to in ka ji kaza kaza kaza kai ta yi ba su yadda a takaice dai ba na so in gaya muku magana ba ta da daɗi da yawa 'ya'yan musulmi wallahi azimu malam suka zidda ko su koma su ce za su yi rayuwa irin ta wadancan sai ta je ta rayu a ƙarƙashin arne kuma da mun batun yarinya wai ta yi wani ba ni sunan shi ce ta ta ta wai ta girma ɗin nan ta kai shekarun nan tana ganin ta isa wuce wani laifi ka zo kai mata faɗa ka ce za ka ɗau mataki a kanta ba ka isa ba suna da lambobin da yaro zai iya kira yaro lamba yaro zai kira da ya kira ɗan sanda zai to su masu kula ne da yara da kula da hakkin yara to sai dai a bi a hankali wanda ya ɗabi iyalinsa ya je kai su ƙasashen turai to ya tabbatar ya ba su tarbiyya ta addini da za su fifita ra'ayin addini akan komai wada mun batun sun girma a can sun yi firamare sun yi sakandare sun yi jami'a a can sun girma ka ce wai za ka dawo da ita nan ƙauyenku ɗan batta wudil sumaila ta yi aure ko boci ko yobe ko maiduguri ko wani abu ba ƙaramar wahala ba ne in sani ko kuna gane kullum ina magana ne ga waɗanda suke da iyali da yaya a can kuma aiki ya kai su ko karatu ko wani yanayi dole za ka dawo gida to ba su fiye yadda ba saboda rayuwar a can ɗin suna ganin da nan kamar wuta ne da aljanna to kuma za a je a yi rayuwar babu tunanin wani addini sai kaɗan a cikinsu da wanda Allah ya zaba akwai masu ƙoƙari a cikinsu sai su ɗebe yaran suna ƙanana sai su dawo da su Najeriya arewa su sa su makarantu su haddace Ƙur'ani su iya Hausa su iya su san ɗabi'unmu da al'adunmu in yaro ya yi karatu na addini ya samu tarbiyya ya haddace Ƙur'ani to sai a daɗa mai da shi can to suna samun sauƙin sha'ani duk yawansu akwai masu yin haka wasu kuma kai dai sai dai Allah ya sauƙi Allah ya gyara mana so mu dai zamu karanta abin da annabi ya ce ai kuma mu alhamdulillah mu dai anan hajiya daurewa zaki ki ba abin da annabi ya faɗa ƙwarai da gaske mu da cefane da wahala da gidan haya da kuɗin makarantar yara kuɗin asibitin ki kuɗin kitsan ki kuɗin tattasi da tumatir ɗinki da manki da yajin ki duk gaba ɗaya zan dun mu za mu bayar ke kuma dole ki wannan abin da annabi ya faɗa yawwa walahunna mislu allazi alaihinna bil ma'ruf walil rijali alaihinna daraja to bari ku ji hadisin wa abdullahi bin amr radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yanzuru allahu ila imra'atin la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu hadisin imam an-nasa'i ne rawaito shi a cikin al-kubra da imam tabarani a cikin kamar da cikin majmai zawaid da imam hakim yace sahihul isnad da imam al-baihaqi da sirrito sheikh albani yace hadisi ne sahihi Allah ko kallon mace ba za ta yi ba matar da ba ta yi wa mijinta godiya alhali ba ta iya wadatuwa da barinsa ba tana tare da shi ya ciyar ya shayar ya kula ya ɗau nauyinta da 'ya'yanta da larurar gidan zamanta da kaza da kuma amma ba ta godiya. To duk matar da ta mutu mijinta ba ta gode masa Allah ko kallonta bai zai yi ba. Ta yanzu don Allah in tambaye ku. Yanzu mace musulma da ta san wannan hadisin aka karantar da ita wannan nasi ya kamata ta zo tana tambaya wai wai meye hukuncin wai wai mace wai wai wai ta gaida mijinta yanzu yayin da ake fa kenan wai waye ya ce sai an gaida miji yanzu suna neman yanci ne bara ma su gaida miji ba har wani gidan rediyo wata rana suka kira ne suka ce to gafa abubuwan nan sun tsananta mata fa suna cewa fa sai an ba su fa dalili wai ina aka ce wai a gaida miji in garin Allah ya waye kaga masifa ta fara shigo mu kenan to yanzu wannan ka duba fa godiya abin alheri da abin arziki da yake mata idan ba ta gode masa ta mutu Allah ko kallanta ba zai yi ba to sai an baki wani nasi a ce ki gaishe shi gaisuwa kai akwai wanda ya cancanta wa gaishe shi irin miji ya baki gidan da zaki zauna ko gidan gidan da ke zaune gidan babanki ne ba naki wani gidansa ne yayi abincin da ke ci nawa nasa ne a tamfarki da komai da komai da rayuwarki da asibitinki da larurarki saboda tsabar butulice ke ke waye gari ba za ki buɗe baki ki ce ina kwana ba wani da ya matsanta ya magana ta ce yo me zan tambaye ka ba tare muka kwana ba na san inda ka kwana ba duka wannan wallahi malam sauraron kafafen yada labarai na zamani da suke lalata musu tarbiyya da shirye-shirye da ake da drama drama da fima-fimai da suke kallo da alaƙoƙi da suke da shi ta hanyar groups groups na wayoyi wannan shi ke lalata su da aka ke mace musulma da ke muke magana annabi ya ce Allah ko kallon ki ba zai baran kiyama in dai ba kiyama mijinki godiya akan alherin da ya miki waja an sallallahu alaihi wasallam qala idza kharajat al mar'atu min bayti zawjiha bighairi izni hi la'anat al mala'ikatu hatta tarji'a aw tatuba imam al-baihaqi ya ruwaito hadisi cewa akwai wasu ruwayin ba waɗannan ba duk matar da ta fita daga gidan mijinta ba tare da izini ba bata tambaye shi ba ta fita ki ji da kyau fa in kika fita daga gidan mijinki ba tare da izini ba mala'ikun Allah ne suke tsine miki albarka har ki dawo daga daga inda kika je ko kuma ki tuba ga Allah wannan kuma yana nuna mana haɗarin matan da suke fita ba da izinin miji ba ma yanzu malam iyayen da aka rena ka iyayen da za ta rinka fita ai yanzu wasu malam sun kai karfin da ko tambaya ba sa wani ya zo bai same ta a gida ba ya ce ina kika je ne ta ce sai na dawo dai za ka ji bayani wani mota ne da shi ita ma tana da mota suka haɗu ya mata wuta fau fau sun yi kiliya ita ma ta yi masa tas tas bai san fa inda za ta ba wallahi malam ya ɗauki waya haka ya buga ina ne na za ki je ne sai dai na dawo eh ta samu yanci yayi ka san wani lokacin yan boko malam suna da matsala no no you should not disturb her you should just allow her to just no yeah. it's your family ai so that's not any problem mun ta fita bata gaya ma ba wani abu ne a ciki me damuwa a ciki kuna sa ido akan mata kuna takura musu kuna matsafunta musu you know you should allow her Allah so kar wani ya bar matarsa ta ringa fita ba da izinin ta ba musamman a wannan zamani na fitina na fitina na fitina zamani na rashin gaskiya zamanin cin amana zamanin yaudara ku kula fa da matanku musulmi fa duk mutum mai kishi dole san ina matarsa ta je ina ta kwana ina ta tafi wani ya ce ai malam ni ko tafiya ma za ta yi wani gari tare muke tafiya na ce ka burge ni in ce wallahi nake gaita sai na san yadda zan yi nemi hutu a wajen aiki na mu tafi ya ce ina ba zai yi ba ya ce ba da garanti ne malam ya ce ya yi daidai rakata wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalat aljanna hadisi imam tirmizi yace hasan ne garib da ibn majah duk sun ruwaito shi duk matar da ta mutu Allah mijinta ya yarda da ita za shiga aljanna wannan riwayar tana da rauni kamar da albani ya rauna nata amma ma'anarta tana da kyau akwai wasu hadisan masu ma'anoni masu kyau irin wannan cewa ana son mace ta yi kokari mutuwarta ta zo mata mijinta ya yarda da ita malam yace fal wajibu inji imamu zahabi على المرأة أن تطلب رضا زوجها وتجتنب سخطه wajibi shine mace ta rinka neman yardar mijinta kuma ta nesanci fushin mijinta Allah wannan karatun malam ina dubawa sai da na ci da yaza ce ina wa mata muka tara muka zube musu karatun na wallahi dan nasu ne zalla mu kam sai dai mu saurara kawai mu yi wa Allah godiya kafin a zo kanmu amma yana da kyau iyaye ku rike mazaje ku rike kuma mata ku jiya imamu zahabi ya ce mace dai musulma ta nemi yardar mijinta sannan ta nisanci fushin mijinta wala tamtani aminhu mata aradaha kada ta yadda ta guje masa duk lokacin da ya bukace ta duk lokacin da mace miji ya bukace ta lalle kar ta ki shi kar ta guje shi da kaulin nabi sallallahu alaihi wasallam saboda annabi yace idan da arwajulu mar'atahu ila firashihi idan mutum ya kira matarsa zuwa shimfidarsa falta'tihi ta je masa wa in kanat ala tanuri ko da tana kan tukunya ne tana dafa abinci ta sauke tukunyar ko ta rage wutan gas din ko ta rage ainihin wutar itacen ta je ta biya masa bukatarsa a dole wannan annabi ne ya faɗa kuma dole abu maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam قال العلماء illa an yakuna laha udhrun sai dai in tana da uzuri min haidin aw nifasin ko jinin al'ada ko kuma jinin haihuwa fala yahillu laha an taji tujibahu bi halatta gare ta bata amsa masa wannan yanayi na jini wala yahillu lirrajuli aidan an yatluba dhalika minha bi halatta ba ga namiji shi ma ya neme ta a wannan yanayi da take ciki fi halin haidi wal nifasi a lokacin haila da kuma nifasi wala yujami'aha hatta taktasila baya kusantanta ya take ta sai ta yi wanka saboda fadin manzo Allah sallallahu fadin Allah ya ce ba ta zinun nisa fi mahidi ku kaurace wa mata ku nisance su suna cikin jinin al'ada wala taqrabu hunna kar ku kusance su kusanta ta ta taki ko ta saduwa hatta yatkhurna sai sun tsarkaka suratul baqara aya ta 222 ai abinda ake nufi tafsirin ayat la taqrabu jima'ahunna hatta yatkhurna ba a kusantar takarsu sai sun tsarkaka qala ibn qutayba ibn qutayba yace yathurna yanqati'u anhunna dama abinda ake nufi da yathurna da aya ta faɗa sai jinin da suke yi na al'ada ko na haihuwa sai ya yanke ko da ku ba a yi wanka ba inda jinin ya tsaya fa idza tatahharna ay ittasalna to sai kuma ya da fassara yace to idan sun tsarkakan ko jinin ya tsarke ya dan dauke to sai sun yi wanka a wani kaulin sai sun yi wanka wasu kuma sun ce ko ba su yi wanka ba amma nan da yace in sun yi wanka bil ma'i wallahu alam da ruwa ولما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم saboda abin da ya gabata na faɗin manzo Allah man ata haidan aw imra'atan fi duburiha manzo Allah ce duk wanda ya zo wa mace mai al'ada ko kuma ya zo wa mace ta dubura ta baya ta wajen bayan gida faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya kafirce wa abin da aka saukar wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi ne sahihi garin bayani anan shine ya ku al'umma musulmi yau Allah ya kawo mu lokacin da akwai wasu maza marasa tsoron Allah maza marasa takawa maza marasa tunanin abin da Allah ya hana da kuma abin da annabi ya hana suna neman matansu ta baya wannan yana nan barkace wasu suna yi don shakiyanci wasu suna yi don ra'ayi wasu suna yi don tsafi da tsubbu wannan kaɗan ne daga cikin dalilan da wasu suke wasu na idan neman duniya ya je bokansa ya ce masa kaza in dai kana son kaza kaza wallahi akwai matar da aka kawo ta ana kiyas ta ce ita bata ta ma taba sanin ga yanda ake ba kawai ita ta dauka haka shine bata sani ba hazazun kuma bokaye suna da tasiri wajen raya wannan tsiya a cikin gidajen mutane boka ya zai ba wa mutum magani ya ce ya ringa kusantar iyalinsa ta dubura haram tsinuwa ce annabi ya ce Allah ya tsine wa mutumin da ya wannan kuma bai da bambanci da luwaɗi da namiji ya nemi ɗan uwansa namiji in ina gaya muku wasu fatoyin da ake wallahi sai ku ɗauka ba haka bane ne wallahi mace za ta kira kamala tana kuka ta ce ga abin da mijinta ya ce in ba ka ba auren ya mutu ko ta amince ko auren ya mutu suna nan barkate masu neman matansu ta wajen bayan gida dubura to kun ji dai annabi ya ce duk wanda ya yi wannan ya kafirce wa abin da Allah ya saukar annabi Muhammadu a wata riwaya tsinuwar Allah ce ta tabbata a kan shi su ku daina yi wannan amal qaumi lut ne amal qaumi lut aikin mutanen annabi lut luwadi kenan ba wai fa namiji ne mu namiji ba a'a namiji ya nemi mace ta inda ake neman namiji kuma an je an daura aure na sunna da shi duk macen da ta ga miji yana wannan to ce mai nasiha ya daina in bai daina ba ya halatta ta kashe auren murus a kashe shi akwai wanda suke dan tsafi tsafi tsafi sihiri ka zo kana tsafi da matakka وفي حديث آخر ملعون من أتى حائدا أو امرأة في دبرها حديث sahihi duk wanda ya zo ya sadu da mace tana al'ada ko kuma ta dubarta tsinanne ne to haka kuma ɗabi'ar zuwa wa mace tana al'ada ɗin nan akwai wanda shi fa ba ruwansa da wani wai aya ko hadisi wai an ce wai kar a kusanci mace na al'ada ba abin da ya dame shi haka zai je afka mata wani abu mai ciwo kuma akwai matan da su kuma suna al'adan ba za su faɗa suna al'ada ba wai saboda kar a takura miji wai daga nan zai zo tunani ya miki kishiya da ka ta yarda ta je ta kusance shi a wannan yanayi na ƙazanta Allah ya ce kul huwa adan ga gaya musu ƙazanta ce wannan jinin da suke fitarwa na al'ada ƙazanta ne fa atazilun nisa fil mahid ku kaurace wa mata ku guje musu a lokacin da suke al'ada mutum ya je ya jefa kansa cikin wannan ƙazanta bincike ya tabbatar da cewa akwai cututtuka da namiji ka iya kamuwa da shi idan yana da wannan ɗabi'a ita ma tana iya kamuwa da cutar to amma duk al'umma da ba su respecting dokar Allah ba su respecting Allah ya ce annabi ya ce to kar kai mamaki idan sun keta dokar Allah ana fayifa rampant ana yi ana yi ana yi ana yi shedan ya zo ya ganar usir wannan har annabi cewa mutum da ya zo ya gagara hakura ya je ya kusanci matarsa a wannan yanayi sai ya yi kafara dinari guda zai bayar ko rabin dinari saboda laifi ne Allah ya ce kar a yi musulmi kar ka yi musulma karki to amma ya laifi malam ya ce har jinin haihuwa ma duk hukuncinsu ɗaya wani fasu mithlul haif jinin haihuwa ma kamar jinin al'ada ne kawai shi kwanakinsa na haihuwa ya fi ilal arba'ina sai mace an jira ta kwana arba'in duk matar da ta haihu to tana da 40 days wata ɗaya da kwana goma cif cif wannan shine adadin kwanakin jinin haihuwa duk jinin da ya tsallake wannan kwana arba'in ɗin to mace za ta iya wanka ta ci gaba da sallah da mu'amalarta idan bai tsaya ba a je asibiti a nemi magani sauran na rashin lafiya ne wannan shine zance mafi inganci ba kwana sittin ba amma a cikin littafin fikiwa an kawo kwana sittin sittin amma abin da ya zo a hadisi riwaya da ta inganta kwana arba'in ne kanatin nufasa'u taqa'udna ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama arba'ina laila ko arba'ina yamma suna zama masu haihuwa a zamanin annabi kwana arba'in ko mu al'adam ba cewa ake ta yi arba'in ba wannan yana nuna mana iyayenmu da kakanni can can sun san da waɗannan nasoshin kowa ya sani a wance ta yi arba'in mana ta gama kwananta arba'in sai wankanta ta komai da abin da za a yi a ci gaba da mu'amala bayan wannan kwanakin kuma duk jinin da aka ga ya zo to wannan ya zama na rashin lafiya kenan ko kuma na al'ada ne in tana iya yin al'ada tana shayarwa dan matan kala kala ne akwai macen da idan ta haihu to ba ta sake yin jinin al'ada sai ta gama shayarwa inda za ta shekara biyu tana shayar da ɗanta mama yana shan mama to ba ta al'ada to irin wannan mata to ba za ta ɗauki ciki ba kuma sai ta yi wannan kwana a don in mace ba ta al'ada to ba ta ɗaukan ciki amma in tana al'ada ko tana shayarwa to urda ne zai iya yiwa ta ɗauki ciki da zarar mace tana ganin al'ada to za ta yi ɗaukan ciki da kuma zarar ta ɗauki ciki tana al'ada to al'ada kuma tsayawa take da ka ko yarinya ce budurwa idan Allah kiyaye ta je tana lalata kaga ita tana al'ada nomai to in ta je ta yi lalata dare da ta yi lalata Allah ya kaddara an samu rabo to rabo zan ce ne ko kuma me nima nima kaina da na faɗi rabon nan sai da abun ya dame ni wallahi To, an samu abin da aka samu. Dan mu wuce sabani ko? Shi dan bai da laifi ai. Dan da aka samu bai da laifi. Kawai zuwa yi ganin sa a haka yi. To jinin tsayawa yake. Kenan tsayawar al'ada alama ne na cewa mace tana da al'ada tana da juna biyu ko kuma tana da wani ciwo. Akwai masu ciwo kuma. haka kawai sai ta ɗauke ta wata uku ba ta ga al'ada ko ba juna biyu bane da ita akwai su suma wannan ku rinka gane wannan saboda ilimi ne ko wannan ku zai yi aure ko yana da kanwa ko yana da yan uwa ya kamata ka sani yawa duk wanda kuma zai yi aure shawara musamman saboda yanayi na zamani yanzu to ka tabbatar matarka shin ta yi jini ne kafin ta zo ko ba ta yi jini ba ai kware ko da gaske yana da kyau ka tambaya ka san yaushe yaushe kike period wallahi karshen wata nake okay wallahi farkon wata nake to ya kamata ka sani ka tambaye ta kafin ta zo gidanka ta ga jini idan fa ta zo gidanka bata ga jini ba wata ɗaya biyu akwai matsala ta taho maka da wani kaya kenan sai ka kula eh to ai lokaci yayi ne wato na fitina malam har a zo maka da abin da ba naka ba kuma ba wani magana jin kunya tambaya kawai yawwa ka tambaya idan Allah ya sa kuma ta zo gidanka ma ta yi jinin ka gani ta wannan alhamdulillah complete muna wannan bayani saboda hakki ne mu faɗa ana kawo mana cases da yawa ko kwanan nan an kawo mana case wani ya ce shi dai wallahi an samu matsala ce me faru shi wallahi shi tun da ya zo matarsa bai ga ta yi al'ada ba shi to kuma yanzu kawai sai duka-duka satinsu uku kawai sai ta fara tsirce-tsircen yawo yana yana cato ya ce to alhamdulillah yana godiyar Allah ya ce aje a yi gwaji ta ce a ba sai an je ba ya ce a aje dai a gwada tunda yanzu ai zamani ya kawo na zuwa aje a gwada ce aje a yi kes a yi scanning aka je aka yi scanning da aka yi scanning shi likita kan bai san me yake faruwa ba sai ce congratulations congrat mana albishirinka yana maka murna yace ya iyalinka tana da juna biyu watansa biyu da sace daya ya ce he wata biyu da dabarin ya ce ya duka duka satin ta uku ma'auren gaba daya to kaga irin wannan in ba mutum mai nutsuwa bane ba ba mai hankali bane ba wanda ya san me yake ba za a zo a yi maka wani abu a gidanka da ba za ka iya ganewa ba to ya aka yi contact ɗinsu kurin 3 weeks ne kuma ga shi scanning ya nuna wannan yaro ɗan albarka wata sabi da sati ɗaya to kaga wannan yana nuna me daga waje aka kawo masa shi ko dai shi je ɓarnata ta kafin a yi aure dan akwai masu yi ko kuma wani ne ya ɓarnata ta tana bin maza ka je ka auro ta yaya za a yi malam na ce ai ba wani dogon zance kawai ka je ta har haɗa kayan da kurin kame da ita gida in ta gama da shi kaga Allah sa kana so in ta sauki ta sauka lafiya sai ka sake zuwa a sake sabon ɗauran aure to ai ba za ta zo ai ba a ɗaura aure da cikin a jikin mace ai shine manufar idda dama shine manufar idda ko mijinta ya sake ta sai ta yi idda mana tabri'atul rahimi a samu clearance na mahaifa ta zo empty ba komai ko mijinta ya mutu sai ta yi idda idan akwai ciki a jikinta ko mijinta ya mutu in za ta shekara sai ta zama ta shekara ta haife wannan din wa ulatul ahmali ajaluhunna an yada'na hamlahunna daka base na yin aure a shari'a ya zama babu ciki a jikin mace to kai an zo an ɗaura maka aure da cikin wani ne so mutane malam ana abubuwa da yawa Allah zai sauƙi kawai ta sha kukanta ta gama tana kuka na ce ka mai da ita in kuma naka ne ka san da warar da zaka je ka yi dole sai ana nuna musu haka sai su gyara ita yarinya budurwa malam rayuwar ta hadari ne amma mutane ba sa ganewa mafi mugun hadari wallahi malam gwanda maka yaro saurayi da ɗan dama dama akan a ajiye maka yarinya budurwa a gaban ka bata da kimsi saboda lokaci ɗaya ne za ta iya zuwa ta ce barna a jikunya wata mata mai wa'azi mai karantawa take cewa malam ai yanzu abin da kake magana wannan tace yanzu fa ƴan mata a gidan a gaban uwarsu da ubansu fa suke haihuwa yarinya budurwa tace wallahi a unguwar mu akwai yarinya budurwa ne an sani wallahi a gidan gaban uwarta ta yi naƙuda ta haifi dan kuma wallahi ba ta yi aure ba kuma ba komai kawai aka gani aka yi duk kawai kawai shi kenan kawai ka ji bala'i ita kan ko zubar da shi ma ba a yi ba ina jin a farga baya girma ko ya aka yi dai wallahu alam so ba wani wasu kuma sai a kaurar da ita daga garin sai a mai da ita can wani gari nesa sai a je a ƙarya a ce mazawara ce hakan muka lawo na san ku dattawa ne kuna kuna ta mamakin wannan abu zamani ya canja wallahi zamani ya canja ya canja shi yasa da yawa yanzu ba a yin aure sai ka fa tabbatar da abubuwa kiliyarin abu sosai kwarai kuwa wani ba ya yi auren ba daga haihuwa ba a daɗe ba shi bai ma farga ba ya ga yaro bini bini yaro sai zage shi ce uwa ka baba yadda kai ya ce kai ya ɗauka irin yarintar nan yace ya ga abun yayi yawa fa da aka yi bincike aka yi bincike ashe ba ɗansa bane ai kaga dole ya zage ka subhanallahi da haka mata ku daɗa kama kanku ba addinin da ya muku gata irin addinin musulunci dan an hana ku ku yi contact da maza an hana ku matsan maza an hana ku kaza wallahi gata ne mu dai anan wallahi abun kunya ne gare ki ki je ki yi cikin shege abun kunya shame on you wallahi ba za ki auri ba na'am to karatu ya zurfi kenan bawan Allah ne yake cewa ya halatta wacce aka gano aka gano ta yi cikin a zubar da cikin to me laifinsa za a zubar da shi shi cikin me yayi har kuma ya kashe da a bashi ta goya kayanta ta reni kayanta ta ji kunya ta tozarta ta wulakanta akwai wasu malamai da suna ɗan sauƙaƙawa cewa da irin wannan yanayi ɓata suna ɓata sunan zuri'a ɓata sunan family ɓata sunan kanta kaza a duba cikin idan bai kai wata uku ba in bai kai wata uku ba wannan ishihadi suka yi suka ce ya juzu iskatuhu a iya zuwa a je a sha magani a zubar da shi saboda bai kai kammala a busa masa rai a cikin cikin uwar ba saboda sadda zari'a toshe kafa ta barna in dai bai kai wannan ba to sai a ainihin wato zubar da shi saboda hadisi ya zo inna adakum yujma'u qalbuhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu alaqatan mithla dhalik kaga kwana 40 40 thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilayhi al-malak fayanfukhu fihi ruh 40 40 guda uku ne ma to amma su sun yi ihtiyatsi suka ce in ya kai kwana in ya kai wata uku to ya fara kaiwa munzalin halittar da in an taba shi an taba da an yi kisan kai to wasu suna ba da wannan ainihin wato sauki wasu kuma duk da haka ma ba sa cewa a zubar din kawai a bar shekara a zubar da shi ala ayi hal dai ba a so a zubar da ciki da na halal da na haram din tunda Allah ya riga ya kawo shi shikenan wataƙila ya zo ya zama wani babban wani ciyaman ko wani babban kansila a unguwarsu ko wani babban mai abin nan sauransu kawai magana mu buɗe wannan ƙofar ma bata ma taso ba kawai iyaye ku sa ido akan yayan irin wannan rayuwar da ake ta nuna yanci da bar wa yara yan mata su je inda suka ga dama ta yi alaka da duk wanda ta ga dama akwai hadari akwai hadari a yanzu zamani ne da sai a yi wa mace tsafi a sadu da ita ya lalata da ita akwai wanda guba suke bata ta sha akwai wanda bugar da ita za su yi akwai wanda suke kaza kaza da sauransu har kwaya ana iya ba wa mace a gidan biki an je taro a je a haɗo kwaya ba a sani ba a je a ta miƙa musu lemuka a su da shegen kwaɗayi daman su ta karɓa ki je ki sha ki bugu duk an yi har a ɗaukan amarya ana iya shaƙa wa yarinya budurwa wani abu daga gidan ɗaukan amarya zuwa wani guri a fidda ita daga hayyacinta a yi lalata da ita a je a yi wulla da ita akwai riski so da Allah ya kamata a kiyaye malamai suka ce a ƙaurace musu a wannan yanayi mun karanta mal'unun malam ya ce da nifasi da haila da ɗaya ne kwana arba'in ne nifasi wala yahillu lil mar'ati an tuti a zawjaha idan arada ityanaha fi halin haidi wan nifasi bai halatta mace ta yi wa mijinta da'a ba lokacin da ya bukace ta lokacin take haila da jinin haihuwa wa tuti'uhu fi ma ada zalika duk abin da ba wannan ba ya halatta mai da'a wa yanbaghi lil mar'ati an ta'rifa annaha kal mamluki li zawji ku ja layi anan Imam Zahabi ya ce ya kamata mace musulma ta sani cewa ita fa a hannun mijinta fa kamar kamar bawa ne abinda wato wato kamar abinda mijinta i mallaka ne ita fa mallakar mijinta ne da zara an daura maka aure da ita fa ka fa mallake ta ne ba wai ana nufin baiwa ce ba amma wato hukuncin hakkin tasarrufi ikonsa a kanki kamar bawa ne a hannun mai gidan shi fala ta tasarrafu fi nafsiha kada ta yi tasarrufi ta yi wani wani motsi a karan kanta wala fi malihi ko kuma ta taba mai dukiya illa bi iznihi sai da izininsa wa tuqaddimu haqqahu ala haqqiha zahabi yace lalle rahimahullah mace ta gabatar da haƙƙin mijinta ta fifita interest na mijinta akan nata interest din ta fifita haƙƙinsa akan nata ta haƙura da nata ta bashi wannan shine zaman lafiya to wannan wannan turawa ba su yarda da wannan ba cewa za to me me no you are you, you are human being he is also a human being kana burda bakinka kamar biri wai ai ita mutum ne kai mutum cewa wanda ya yi mutum ɗin ya aiko annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi ya ce gashi abin da za yi da wannan ne iyayenmu suka zauna lafiya akwai wani malami cikin malamanmu a ƙasar nan yana wa'azi kwanan na kai mai ziyara na je har gidan shi uba ne gare mu jagora cikin malaman masu wa'azi ya ce zo mu je cikin gidana ka zo ka ga iyalina da 'ya'yana duka Allah masa albarka ba mu Allah nan ya nuna mu ya ce kaga wannan ita ce uwar gidana ka ganta nan auren yaro da budurwa ta da muke yau shekara ta hamsin bata taba tsallaka gidan nan kofar gidan nan ta tsallaka ta yi yaji wai na bata mata ba shekara hamsin ya ce ba wai fadan ni malami mai wa'azi ba ba wai dan ban bata mata ba ni na san na sha bata mata wallahi da cijo nan kawai sai ta yi ta dariya tana kada kai tana kada kai tana dariya ya ce wallahi bata taba yaji ba kuma ba mu taba yin fada wai da ita wai in kore ta ban taba ba amma yanzu akwai auren da zaka je ka daura shi gobe jibi a masallacin unguwar ku kai tsammanin za ta shekara hamsin bata fito ba wani ma da itace take koro mijin wallahi ko ya koro ta tab auren da ya fi dadewa ya fi lastin iyayenmu da kakanni sun fi zaman aure yanzu ku zama rawa biri biri biri biri yar yarinya yar karama musamman ka je makarantar islamiyya ita ma bazaura ce ita ma bazaura ne wallahi wata yar karama kamar budura da ganta sai dai kaga goyo ya aka yi ma bazaura ce ta fito aure ya mutu baya zama wallahi kuwa in ta wullar da dan ta jefar da shi a gida wallahi ta hau titi dau wallahi binta zaki ka dauka budurwa ce bazaura ce ba a rike auren ga kuɗi da ake kashewa yau in zaka kashe zaka yi wa yarinya aure miliyan kaza ne gado ɗaya ma miliyan kaza ya danganta ga irin halinka da wahala yanzu mutum ya aurar da yarsa ya kashe ƙasa da miliyan ɗaya inda zai mata abubuwan da ake da bukata wallahi amma malam haka zaka je kai ta wata ɗaya biyu uku zaka fara rabiyar bada a tsakanin su wani wace irin rayuwa ce wannan su ba haƙuri mazajen ma ba haƙuri iyayen ma ba haƙuri a ta zuciya da hanya ba ce rabu da shi ki fita kawai kai kaza ne ba ma bin waɗannan nasoshin kwata-kwata inda mata sun bi wannan koyarwa da Imam Zabi ya ce tuqaddimu haqqahu ala haqqiha ta gabatar da haƙƙin mijinta akan haƙƙinta tana son abu in yace yana so ta haƙura ta bi shi shine ake zaman lafiya aure ya albarka a haifi 'ya'yan albarka 'ya'yan alheri yace ba ma wannan ba fa wa huquqi aqaribihi ta gabatar da hakkin dangin mijinsa na dangin mijinta fa sai ta yi fifita hakkin dangin miji akan hakkinta kaji kai ala hukuki a ƙaribiha akan da hakkin danginta ita in aka samu wannan conflicts of interest ra'ayi biyu aka samu cin karo ga hakkin dangin mijinta ga hakkin danginta guda biyu ya haɗu imamu zahabi yace dan neman zaman lafiya janye hakkin dangin kike fifita hakkin miji dangin mijinki sai ki samu matsayi za ki samu ɗaukaka za a zauna lafiya amma mace ta zo ta ce ta zo ta shigo gidan miji ta ce sai ta fifita yan uwanta da danginta akan yan uwan mijinta duk alherin duniya sai dai danginta komai aka samu sai danginta amma ba ta bata taba bai shawara ya je ya taimaka wa uwarsa ba bata taba bai shawara ya je ya taimaka wa kannansa zawarawa ga su ma ita dai sai dai ita ko yan uwanta babu adalci a cikin wannan auren wa takunu musta'iddatun li litumatti'ahu litamattu'ihi biha bi jami'i asbabin nadafati ta zama mai shiri ta kimtsa duk lokacin da mijinta zai ji daɗin rayuwa da ita masha Allah ta shirya sannan kuma ta zama mai tsafta dukkan hanyoyi na samun tsafta ta kula da shi wala taftakhir alaihi bi jamaliha kada ta yi alfahari a gare shi da kyawunta kuya kuke tsoron ruwa kamar ba maza ba wanda neman sa ake ku tsaya da ke ku kun san kun zo kun yi gara in yayi yawa ko mun magana mu dai muna nan ciki tukunna amma dattijan nan ku shigo da shi ciki ga can akwai wuri ma a sama alhamdulillah akwai wuri a sama bari mu samu wurin tsayawa eh bari mu samu eh a ci gaba ai tunda su ake duka ko wala tabtakhir alai malam ka ji wani karatu malam inda Allah zai jarabe ka matarka ta zama ta fi ka kyau to kada mace ta yi wa mijinta alfahari dan tana da kyau kar ka kuskura ka yadda wai ta zo tana maka yanga cewa dai ita kyakkyawa ne wala tu'ibahu bi qubhin kada ta aibanta shi da wani munin da yake da shi gafara da Allah guntun banza guntun wani akwai wanda ta ce mijinta kai ko me za a yi da kai in banda bukata irin ta magi ba wai ma'ana gajere ne shi kamar magi a dunkule kenan mijinta ta gaya wannan akwai wanda ta nuna shi ta ce kai kai yanzu kai in banda larura ba kai kai yanzu kai in banda larura kai in banda tsautsayi ba ni iri na ni ne zan aure ka banzan bazara karan kadamiya ni kika gaya haka an gaya maka dan abu kazan kwa ka sake ni in ka isa ba za a sakin ba yanzu wannan malam jarumi ne ko mai rauni ne jarumi ne ko ta zassage shi tas ta ce eh ba za dai a sake din ba shine jaranta wala tu'ibuhu bi qubhin in kana fihi kada tammu kada aibanta shi cewa yana da wani muni in akwai ko tsufa ko wani ciwo ko ya wani hadari jikinsa ya canja ko wata larura ta kama shi ko bai da ya samu matsala kada ta yadda ta aibanta shi in kana fihi qala al-asma'i bari ku ji ismamul asma'i yace dakhaltul badiyata na shiga kauye wata rana fa idan mar'atun hasna'a sai ga wata mace kyakkyawa hasna in an ce imra'atun hasna beautiful mace yace laha ba'lun qabiha amma tana da miji ugly qabih mummuna bai da fasali masha Allah alaihi ha imam al-asma'i yace fa qultu laha kaifa tardaina li nafsiki an takuni tada mithla hadha ke kuwa yaya aka yi kika yardar wa kanki kika zama kina ƙarƙashin irin wannan mutumin ga matan ba magana ga shi kuma shi ma a ɗaya ɓangaren wato ba magana kuma amma abun mamaki matarsa ce kuma yanzu ma yana faruwa ko dai Allah ya baka a matsayin rabo ko kuma aljihun kai baka ai in ka ga ana kukan wane bai da fasali bai da kaza ba ba kash ba ƙarafa aljihu haba aka ga wani mutum ya je umra yana tafiya da matarsa shi kam in ka gan shi yadda ka san lokacin da aka raba kyau din wato yana bacci ita kuma matar ma sha Allah ko turawa sai sun ganta wani yana kallon shi na kudin sa ne yake bin sa wallahi ai malam saurin da'a ne da su inda da kuɗi mace ba na faɗa ko ku jawo shi ko kar ku jawo shi haka kuke yi in dai za ka ba da kuɗi wallahi duk abin da mace komai awa wani ba kashi yake ba ta duka duka kashi aka gama magana aka ce to in kin ga za ku rabu ta ce a'a ina son sa wallahi ta ce ta ce akwai auren da ya wuce rufin asiri malam da dan cinka da shanka da motar hawanka da gidanka mai dan kyau in duka ne sai dai mutum ya jure dai a dai mana addu'a Allah zai takaita mana. Allahu akbar. To Allah mata albarka ta yi ƙoƙari indan Allah ta yi haƙuri. Ya ce, Kayya aka yi haka, faƙalat sai ta ce da shi isma ya hada saurara ka ji ya kai wannan bawan Allah la'allahu ahsan fima ahsana fima bainahu wa bainallahi khaliqihi wannan mutumin mijin nawa da ka ganshi bai da fasali wataƙila kuma ya kyautata alaƙa ne tsakaninsa da ubangijinsa mahalicinsa faja'alani sawabahu sai Allah ya yi mai sakayya tunda ya kyautata wa Allah sai Allah ne kuma ya ɗauko ni sai ya maida ni ni ne ladan ha aikin da ya yi na ƙwarai ya kyautata alaƙa da Ubangiji shi Allah ba ruwansa da kamarsa ko sifarsa sai ya mai sakayya tun a duniya kafin ya mutu ya bashi aljanna ya bashi kyakkyawar mace yace wala tace wala alli asatu wataƙila ni kuma ɗin da kake gani na duk kyauna wataƙila na munanta wa Allah ne dan haka faja'alahu uqubati ni kuma sai Allah ya bani mummunan miji shine uqubata tunda na saba wa Allah kuma na yarda da abin da Allah ya mu Allah ka ji mace mai hikima to shine malam Imam Zahabi yace kar wata mace ta kuskura ta yi wa mijinta alfahari dan tana da kyau ko ta fi shi haske ko ta fi shi kaza ko ta fi shi kaza ka san yanzu da yawa akwai mazan da ake wulakanta su akan wannan in ka ɓata mata rai in ta ga ka gigita a kanta ta fara shirme kawai na an zo an abin an taimaka ma rufa ma asiri an an abin da ki yi haƙuri haka zai ce ki yi haƙuri yana son kayan sa ai ba ya so ya rabu da ita musamman wannan yanayin ka samu ka sallame ta ta tafi kafin wata ta dawo fa jikinka zai gaya maka to kaga wannan shine zaman musulunci يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tun bar shi Allah ya mana afwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh